zai mutu ba komai ya zo ne ya ji magana daga Allah daga Annabi Muhammadu direct sallallahu alaihi wasallam ba daga mai tafsiri ba mai tafsiri kamar su dika ne ita ba kawai yake amma maganar Allah ce maganar manzon Allah ne ma'ana an ja Qur'ani maganar Allah ne an ja hadisi maganar manzon Allah ne to kawai ka dinga ji kana jin abun ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kana jin abun ne daga wajen annabi to wanda shi ne za ka amfana to wani yana daga cikin wato sharuɗa abu na wato uku ya zama masu sauraron tafsiri da sun ji an ambaci annabi Muhammad to su ɗaga su matsala da sun ji an kira suna annabi Muhammad su ɗaga su matsala wannan yana daga cikin sharuɗan masu sauraron wato tafsiri lala ke ta sula ta albasir kun albasir wato in kana neman marowaci irin na ƙarshen wanda daga shi ba wani marowaci shi ne wani mutum inda ba wani mutum ya yi shi ne wanda aka ambace ni a wajen benin salati ko kan ma'ala wanda aka ambace ni bai mun salati ba wanda shi ne babban marowaci shi sa ko a sallah kake ko a sujjada ko a ruku'u in dai ka ji an ce annabi muhammadu kai salati sai ka cigaba da sallah saboda haka mu kula da haƙƙin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada ambace shi ki zama kana nuna cewa ko nuna takawa ko ita a babu shi wanda Allah dai shi aka yi ka Allahu alaihi wasallam saboda haka shi ne gatanka ko a cikin kiyaman nan gaba ɗaya mun ji da annabawa da kowa duk da shi ake fakewa وكل نبي قال نفسي وأمة يقول رسول الله هو ne wato annabi cewa yake ta kaina ta kaina ni ma wuya bane amma da Allah cewa yake al'umma ta al'umma saboda haka da mun ji an ambaci suna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga murya Muhammad salati wani ya daga cikin shauƙa masu masu sauraron tafiya abu na gaba idan sun ji mai tafsiri ya tafsiri to in an zo wani waje wata magana to su dinga cewa sadaqata ko su ce a hasanta wato idan sun zo malami ne tafsiri ya yi magana ya zo wani waje wani gaba to babu laifi cikin cewa gaskiya ne ko kuma kai alhamdulillah ma'ana wani kalma da ne yabo ko Allahu akbar to wannan duk babu laifi ma'ana yana da kyau a yi haka saboda ne saboda hadisin sayyidina jibril wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su akai ba birni al-islam ba labari ne musulunci lalai ke cewa an tattara Allah ya yi da wa anna muhammadu rasulullah wa ta kimar tara wa tuciyar zaka wa ta sumar amya wa ta hujjar baita in tsari ne shari'a qala sadaqata sai na umar ke fa ajibna lahu yas'alu wa yusadiqu sai muka dinga babakin ka yana tambayar da kuma yana ce masa kai gaskiya to kashi tan sai ya ce ka su ka a sai yin kai cin ka san wannan ne tambaya sai ce Allahu wa kullu al Allah da manzo sun suka sani sai ta ayat jibril a takum li yu'allimakum dinakum jibril ne ya zo dan ya sanar da ku addini wato yana daga cikin addini da kuma ladabi na neman ilimi shi ne idan mai yi yana yi wato yin kabbara ko kuma sadakata ko a hasanta wannan duk babu da ya yana da kyau a yi wannan laduba ne sannan abu na kudu wanda kuma mutum na shida wato ya cire dukkan wasu wasi na shida a cikin zuciyarsa sannan kuma kada ya yi barci sa'ad da ake yin tafsiri bacci a wajen tafsiri manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yace man nama indal majlis duk wanda aka zo ana majalisi na karatun wato alqur'ani da tafsiri haka ko wani abun da ya shafi addini haka kaga yayi bacci mazala ce fa kada sabar min rahmatillah wannan ya tabe daga rahmar Allah rahama ce take sauka mala'iku ke sauka suna rubuta ladar da suna roƙa gafara sai kuma kana bacci lalaki ka wannan ya tabe daga rahmar Allah ma'ana ya rasa rahmar Allah da yawa wa kana habibu habibu siyasi kuma ya zama masoyin shekaru wanda su ne abokanansa a wannan lokaci saboda ya rabu da waye ya rabu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo wuce wata kila da fim aje kallo da bari haka ne ko yau to amma da ya zama ba fim bane wato abu ne wanda zai amfane shi sai ya zama ya shiga da yana da bari saboda haka a kiyaye Allah ya mana jagoranci Allah ya kara mana son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan abin da shafi tasiri kenan da kuma abin da ya shafi shi wato su masu sauraro za mu tafi a kan shi ƙur'ani waye ne ya kamata ko ya cancanta ya fassara alƙur'ani mai girma a wani babban malami yana cewa قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن yace min ashrati ulumul qur'an ilmun nuzuli wato yana daga cikin mafi daukakan ilmomi na alqur'ani mutum ya san ilimin wato saukan alqur'ani wa jihadihi da inda qur'anin ya sauka wa tartibi ma nazala bi makkata wal madinata da kuma jerantuwan abinda a makka ya sauka da kuma abinda a madina ya sauka wannan ya waje bai zama mutum ya san wannan sannan wa ma da zalabi makkata wa hukumuhu madani sannan da abinda a makka ya sauka amma hukuncin sa madina ne wa ma da zalabi madinati wa hukumuhu madina da kuma abinda ya sauka wato a madina hukuncin sa kuma makka ne sai wa ma ya zala bi makkata min ahli madina da kuma qur'anin da ya sauka a makka amma yana magana da mutanen madina tun ba a je madinan ba akwai ayoyin da suka sauka kwata kwata ba su ji a cikin mutanen makka ba kuma a makka suka sauka sai an je wato madina sannan wa ma ya zala bil madinati fi ahli makka sannan da abin da kuma a madina ya sauka amma kuma yana bayani ne akan mutanen makka to wannan qur'ani san wannan sai ne ga san qur'anin da wa ma yusidu nuzulul makiki madani wato qur'anin da yana kama da saukan makka amma a madina ta wato shi qur'ani ya sauka a makka yawanci yana magana akan tauhidi da kuma filin alkiyama da sakayya a lahira yawanci qur'anin da ya sauka a makka amma hukunce-hukunce na wanda ya tajiya ga abin da za a yi a wannan bisa wanda irin ga yadda za a wanda ya yi sata a yanke masa hannu da za hukunce-hukunce da wasu rawa mafi yawa duk amari da suka rawa saboda ainihin kan yanzu abin da ma ake nema a makka shi ne mutum ma ya ce da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai wani shekara sha uku da annai Muhammadu yayi a garin wato Makka duk kokarin da ake kawai su ce da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah shi abin da ake nema ke to duk da ana aka farla da sallah amma dai abubuwa duk ba su kankawa ba sai da aka ji Madina wadda ne dokoki suka dinga farka daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan sannan ya koma isbi nuzul madani da abin da yana kama da sauran wato madina amma gudu da kuma wato kimaki amma kuma a makka ya sauka wa ma nazala bi jufa sannan ka san wani qur'ani ya sauka a jufa wa ma nazala bi baitul maqdis wani qur'ani ne a baitul maqdis ya sauka ka san wannan وما نزل بالطائف والقرآن يولي تقع طائف وما نزل بالهديبية والقرآن يولي فيكما أصل الهديبية الهديبية يتوقع وما نزل لهم والقرآن يولي فيكما دجري يتوقع wa ma nazala naharan da qur'anin da shi kuma da rana ya sauka wa ma nazala musayyan da qur'anin da ya sauka wato an rako mala'ika jibril wajen kawo wannan qur'ani akwai surori sai da suratul an'am wanda sai da mala'iku dubu saba'in suka rako shi kuma ita an kawo jumla wahida sannan qur'ani akwai wanda kuma qur'ani ne amma ya sauka sau biyu ya sauka a maka ya sauka a madina to duka mutum dole ya zama ya san wannan sannan da qur'anin da ya sauka a baitul maqdis a baitul maqdis sannan mutum ya san qur'anin da ya sauka wato a a wato mufradin a mala'ika jibril shi kada ya kawo wannan ayoyi sannan ya san ayatul madaniya fi suwaril makiyya ya san ayoyin da in madina ne amma kuma suna zuwatul makiyya wato sura a makiyya ne amma da ka ga ayoyin in dai ka san tafsiri to ka san wannan na madina ne sannan wal ayatul makiyya fi suwaril madaniya mutum ya san qur'anin da wato na wato na makka ne amma kuma ya sauka a sura madaniya ayoyi ne wani sa'i a wata sura za ka samu aya uku wata sura za ka samu da ke in qur'ani ya sauka a bayan manzo Allah ya karanta sahabbai suka tambaye shi wannan kuma ina za mu saka shi sai ce to ku sa a ƙarshen suratu kaza ko kuma ku sa tsakiyar sura kaza daga aya ta kaza zuwa aya kaza a nan qur'ani a nan wannan ayoyin su sallallahu alaihi wasallam sannan wa ma humila min makka ila madina sannan qur'anin da aka dauke shi daga makka zuwa madina wa ma humila min madina ila makka da qur'anin da aka dauke shi daga madina zuwa makka sannan da qur'anin da aka dauka min madina ila ardi habashata zuwa kasar habasha wa ma nazala mujmalan da qur'anin da ya sauka a dunkule وما نزل مفسرا القرآن da ya sauka wato a bayanai wato bayanin su dalla dalla ko baka san abin ba za ka gane wa maktalafu fihi da kuma qur'anin da aka yi sabani a kansa fa qala ba'dhum sakin malamai sun ce madani wannan madina ne sannan sakin malamai wasu kuma suka ce a'a madini to wani qur'ani wanda aka sabani a kansa yace fa hadhihi kamsatun wa ishruna wajha wannan fiskoka ne guda 25 na qur'ani wannan fiskoka ne guda na 25 na qur'ani yace man lam ya'rifha duk wanda bai san wannan fiskoka na qur'ani ba wa yumayyiz bainaha kuma bai iya rarrabe tsakanin su ba to wannan lan yahilla lahu an yatakallama fi kitabillahi ta'ala wannan bai halarta a gare shi ba ya yi magana a cikin littafin Allah ta'ala wato wannan na kawo shi saboda yadda muka ɗauki Qur'ani yadda ka ko ina sai a ja Qur'ani mutum ka tambaye shi wannan aya mansuha ce bai sani ba ma'ana an yi nassinta ma'ana an shafe hukuncinta ka san Qur'ani akwai Qur'anin da karatun yana nan amma hukuncin baya akwai qur'anin da shi ko ba karatu amma hukuncin yana ba karatu ko kuma amma hukuncin yana saboda haka dole ne mutum ya zama ya san fiskokan na qur'ani kafin a ce zai fassara qur'ani qur'ani na akwai wanda al'arshi ya sauka akwai wanda asibirin muntaha ya sauka akwai wanda tsakanin sama da ƙasa ma ya sauka. To, duk ka san wannan? To, da ka mutum da garaje, kawai ka sa ka san ka ji an ja aya shi ne abu shi ke nan, da za ka tambaye shi wannan makiya ce a wata sura take ma bai sani ba. Nan ban aya nawa bai sani ba. To, shi sa yake da haɗarin gaske. Mutum ya ɗauka ya ce zai fassara Ƙur'ani matuƙar ba aikinsa ba ne. su waɗanda aikin su ne dama Allah ya halitta su don yin haka saboda haka sai yassare musu yin haka din sai zama ba wani abu a wajen su saboda haka mu kiyaye mu kiyaye Allah ya girmama wannan Qur'ani ya sharrafa shi duk mutumin da ya nemi ya wulakan da Qur'ani to Allah ba zai bar shi saboda haka mu dage Allah ya rufa mana asiri wannan Qur'ani saboda girma da Allah ya girmama shi mu goma da shi a gani wannan Qur'ani saboda girma da Allah tabaraka ta'ala ya girmama shi sai da ya kira shi da sunaye suna bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sunaye guda hamsin da biyar shi kuma yawan suna yana nuna girman abin da ake kira ɗin idan abu ya zama kaskantacce ne walakantacce ne sai zama sunayensa ma ba su da wani yawa idan kuma abu ya zama maɗaukaki ne sai ka ji yayi sunaye da yawa a wani mutane kaza na kiran sa kaza mutane kaza na kiran sa kaza yanzu kaman kuɗi sai ka ji masu gidan rana sunaye barkatai ga sunan mai kaza mai kaza mai kaza je mai ana saboda maɗaukaka ne kowa na son to Allah ya kira wannan Qur'ani a cikin wannan Qur'ani da sunaye guda a wannan abin da ma ya bayyana a gare mu kenan banda ba abin da mu sani ba guda hamsin da biyar ga su kamar haka Allah subhanahu ta'ala ya kira wannan qur'ani wato abul ma'ari aziz bin malik al ma'ruf bi shayyi wato wannan babban bawan Allah shine yake ila anna la samma al qur'ana bi kamsatin wa kamsina isma sammahu kitaban ومبينا في قوله تعالى حامل والكتاب المبين الله يقرا قرآن da kitaba wato littafi mubinan ne bayyana komai da komai ya bayyana tsakanin halal da haram ya bayyana wannan ƙarya ce a barta wannan kuma wato a gaskiya ce a aikata ta ya bayyana halal ya bayyana haram to mubinan kenan qur'ani Allah ya ce halin wani kitabin wuri sannan Allah ya kira Qur'ani karimi inda Allah ya kira innahu laqur'anun karim sannan Allah ya kira wannan Qur'ani da kalaman Allah ya ce hatta yasma kalaman Allah ya kira wannan Qur'ani da nuran haske Qur'ani haske ne Allah ya ce wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya kira wannan Qur'ani da hudan wa rahama wato Qur'ani shiriya ne da rahama inda Allah yake cewa la hudan wa rahmatul lil mu'minin Allah ya kira wannan Qur'ani da furqana inda Allah yake cewa nazzala al furqana ala abdi Allah ya kira wannan Qur'ani da shifa wa raka Allah ya ce wannan zirin al Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahma Allah ya kira wannan Qur'ani da mau'iza wato wa'azi ne Qur'ani ne ألا لقد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ألا يقرأ وأن القرآن ده ذكرا سنة مباركا ألا يقرأ وهذا ذكر مبارك أنزلنا ألا يقرأ وأن القرآن عليلا وأن القرآن مدوكتين شيسا ما جمع سنين ده يرك القرآن إن كيرك ودقتاني ده الله ne shi ma sai Allah ya ɗaga shi saboda ai ya rike maɗaukacin abu ne to shi ne Allah ya kira wannan Qur'ani aliyin Allah yana cewa wa innahu fi ummil kitabi la bayna la aliyyun hakim Allah ya kira wannan Qur'ani hikima Allah ya kira hikmatun balika Allah ya kira wannan Qur'ani hakiman Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim Allah ya kira wannan Qur'ani muhaiminan Allah yana cewa musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi Allah ya kira wannan Qur'ani hablan Allah yana cewa atasimu bihablillahi jami'an fala tafarraqu Allah ya kira wannan Qur'ani siratan mustaqima wato hanya madaidaiciya Allah yana cewa anna hadha sirati mustaqima Allah ya kira wannan Qur'ani qayyiman Allah ya ta ƙayyimar yunzira ba a Allah ya kira wannan Qur'ani qaulan wa faslan inda Allah ya kira innahu la qaulun fasl. Allah ya kira wannan Qur'ani naba'un azim inda yake cewa amma ya tasaalun anin nabai azim Allah ya kira wannan Qur'ani ahsan al-hadith wa mataniya wa mutashabiha suna guda uku Allah ya ce Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha matani Allah ya kira wannan Qur'ani da tanzilan inda Allah yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ya kira wannan Qur'ani ruhan ruhi ne kaga idan mutum ya riƙe wannan Qur'ani wato zai rayuwar da ba mutuwa zai rayuwar da ba mutuwa a yanzu in kana ji ana cewa irin su Imam Malik zaka ce kamar ka dan je bautin Allah ka dame shi Imam Malik Imam Shafi ya ka ji sunan su haye a ga yanzu kakanka shi ma ba san shi ka ba san na kakan ba amma da imamu shafi tun kana yaro kana ji maliku da ba bai ba ba shafi da ba abu hanifa da ba abu da bin hanbali ba duka yake qur'ani suka rike suka samu ruhi rayuwar da ba mutuwa a mun sani cewa wato dan adam baya mutuwa wanda zai ce ya baya mutuwa wato shi dan adam abubuwa guda biyu suka gina dan adam akwai jikinsa sannan akwai ransa shi wannan jiki wani a buhu ne haka amma asalin kai din shi ne ranka shi sa yanzu idan sunanka abdullahi sai ka faɗi shekarar sai ka yi ana cewa an fito da gawan ne bari a an fito da abdullahi ne a an fito da gawan ne don suna da gawa ka gane ba ba abdullahi ne abdullahi ne an gane saboda asalin kai din Allah ya dauke shi ne ruhi shi ruhi ba ya mutuwa Qur'ani ya cewa wa yas'alunaka 'anil ruh suna tambayin ka wai ne ne ruhi Qur'ani ya ce qul ruhu min amri ruh ba zai yi a yi magana a kan ruh saboda shi ruh yana da gawa da lamarin ubangiji saboda haka rayin nan shi ne kai da an cire shi shi ke sai ko iyalanka tsoron ka kuke a ce wa ce wa idan Allah a taimaka a samu ta kwana da shi a wannan nashi nan ne ba ta ba shi ba rangawa sunanka to da kowa gurin kai Allah Allah ake a da kunne ka wanda saboda haka shi wato in an zare wannan rayi ya tafi inda zai tafi wannan jikin ya faɗi shi ne da ake mutum yawo amma hatari shi ran naka yana yana kuma da shi za a maka azaba idan mutum ya rasu a samun ayyuka kyawawa idan aka da ke in an binne mu duk cikin labunan komai da zama kasa amma akwai wani can abu a ƙarshen wato bayan mutum shi ne kawai yake rage a jikin mutum baya zama wato kasa to kuma an tashi da maka da rayinka aka ɗauko rayin aka dawo da shi to daga nan za a rakka ba wato ɗaukaka jikinka sake dawo in ka sake dawo ranka ya dawo shi sa tun daga yanzu mu saba ayyuka a kai yanzu ko bacci kai a rayin naka yana fita sai a barka zuwan bashi sai ka zuwan bashi amma ran sai ya sai ta ya je fadar Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sujada yana ibada dan kwanan ka bai kare ba sai ya dawo wanda kuma kwanan ya kare shi ne sai a ai jiya alaji sai da aka kwallo kofar nan sannan aka shiga ya rasu wato ka tafi daga wannan shi ke zaka sai kwanan ya kare shi kenan ba dawo haka abu yake saboda haka a mu dage da ayyuka kyawawa rayukan mu tun a nan wajen kirama saba da zuwa fadan Allah da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kana to kaga insha Allah idan ka mutu hankalinka a kwance zaka je ka samu kabari ba komai sai alkhairi a lahirin ka ba ka da wani matsala ko da kan mutum ya ayyuka kyawawa kar a ɗauki ranka a je a jefa shi a cikin wato kafirai da masu sabon Allah to saboda haka Allah ya kira wato Qur'ani ruhi yace wa awhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya kira wannan Qur'ani wahyan yace innama unzirukum bil wahyi Allah ya kira wannan Qur'ani arabiyyan wato Qur'ani shi balarabi Allah ya Qur'anin arabiyya Allah ya kira wannan Qur'ani da basair inda Allah ya ce hada basair Allah ya kira wannan Qur'ani da bayanan Allah ya ce hada bayanun linnas Allah ya kira wannan Qur'ani ilman wato ilimi ne Qur'ani saboda haka ma duk wani technology na duniya da duk wani ci gaba na duniya daga Qur'ani ya fita daga Qur'ani ya fita ba abin da ya zo daga wajen wani a yanzu dan karamin misali da zan baka idan ka ce misali ba ture shi ne jirgin sama to waye ba ture Allah ya yi bature wa ya halitta tayin bature Allah wa ya halitta zuciyar bature Allah wa ya sanya tunanin wato ya halitta tunanin yin jirgin sama a zuciyar bature Allah wa ya ba bature ci da sha da lafiya da dama ya motsa motsinsa ya iya yin jirgi ka ce min Allah wa ya wa ya jirgi Allah wa ya Allah ya jirgi dama ya ce wa ya khluqu ma la ta'lamu Allah ya halitta ya su ya ambaci wasu abubuwa wanda muke hawa mu yi ado wasu abubuwa waɗanda ko kuma muke ɗaura kayayyakin mu dan su kai mana wajaje na nesa sai ke to amma wa ya khluqu ma la ta'lamu amma gaba nan zan kawo wasu abubuwan da ku ba ku sani to ta habbai ba san wannan san jirgin sama to san wasu abubuwan da mu yanzu aka ba mu ba ba kuma dan abu nan ba kawai rahama ce ta Allah tabaraka ta'ala Allah ya samu lafiya to Allah ya kira Qur'ani da wato da ilma yace min ba'di ma ja'aka min al-ilm Allah ya kira wannan Qur'ani da haqqan wato Qur'ani gaskiya ne yace inna hadha lahu al-qasas al-haqq Allah ya kira wannan Qur'ani hadiyan mai shirwa yace inna hadal Qur'ana yahdi wannan Qur'ani yana shirwa Allah ya kira wannan Qur'ani da ajaban Allah ya ce Qur'anan ajaba Allah ya kira wannan Qur'ani tazkiratan Allah ya ce wa innahu latazkiratun Allah ya kira wannan Qur'ani da urwatul wusta wato ijiya ne amincin gaske Allah yake cewa faqad istamsaka bil urwati Allah ya kira wannan Qur'ani da sidiqan wato Qur'ani gaskiya ne ce wallahi ja'a bis sidiq Allah ya kira wannan Qur'ani da adalan Allah ya ga watammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala Allah ya kira wannan Qur'ani da amran Allah ya zalika amrullahi anzalahu ilayhi Allah ya kira wannan Qur'ani munadiyan inda Allah yake cewa sami'ina munadiyan yunadi lil iman Allah ya kira wannan Qur'ani da bushura hudan wa bushura Allah ya kira wannan Qur'ani da majidan Allah ya kira bal huwa Qur'anun majid Allah ya kira wannan Qur'ani da zabura Allah ya kira wa laqad katabna fi zabur Qur'ani kenan Allah ya kira wannan Qur'ani basiran wa nadira wannan Qur'ani yana albishir ga duk mutumin da ya bi Allah. Allah ya matattalin aljanna wanda ta zuri in ta wanda jin daɗin aljanna bayan Qur'ani ya lissafa ya lissafa za a yake cewa a aljanna akwai mala ainur abin da ido bai taɓa ganin sa yace wala udun sami'a ko kunne bai taɓa jin wannan abu ba sai wala faɗa bai taɓa ma ɗarsuwa a zuciyar wani ɗan adam ba. Akwai wannan jin daɗin a yanzu. Saboda haka ya uwa ba abin da muke da shi kamar ka dace ka bi Allah. Wala duk mutumin da bai bi Allah ba ya cuci kansa kuma ya taƙe da jin daɗinsa. Inda wannan ‘yan duniya mutum ya biye ba, ya zama ya yi mata ya yi da kafafuwa ya ci mutuncin bayan Allah ya zalunci makwabta ya ɓata harkokin kasuwancinsa ya mutu aka dinga cewa an huta an huta shi kenan ka ja kanka bala'i kana shiga kawai za a ga abubuwan da ka aikata daga nan ta je a kiyama kai ba komai ba kai a walakance a yi gidan wuta da mutum ina ma da ka bi Allah yadda yake ka bi shi ka je kabari an yi bayarin in duk aljanna wato abubuwan da yake aljanna zuwa kabarinka tana cikin ni'ima da jin daɗi a zo tashin alƙiyama a raka ka ana maka murna salamu alaikum kin ku fadi kun za ka ne sai ko nan daɗi ka shiga aljanna wato babban jin daɗin da yake cikin aljanna shine in an shiga babu ka san daɗin wannan duniya ta inda ya zama shirme yana da iyaka yanzu kamar yau buhari ya hau kuma gashi ne kamar ta kare abu to haka duniya yake wata ran kamar yau yana da rayi kuma ba da rayi ko ba buhari ba haka ne ha sai da kana kamar nan kuma shi sa manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya misalin duniya kamar misalin abun da yake fitar daga dan adam me yake fitar daga dan adam shi ne ba haya yanzu sa'ad da an kawo jani kebul aka jera kayayyakin ciye-ciye da abubuwa na shaye-shaye wanda za a sha a more a gidan ga abubuwan jin daɗi na duniya za a kamar da gaske kamar da gaske shi ke nan a kama a ci a sha ana dariya ana jin daɗi abubuwa da kamar da gaske shi ke nan dan an jima kuma su samu kamar 24 hours haka sai ga an ɗauko buɗa kuma yanzu sai ka ɓuya sai mutum ya ɓuya shi ke nan a je kuma wannan abu ake Allah Allah ya fita lafiya Allah Allah ya fita lafiya haka mu wani abin kirki kamar da gaske kuma saboda haka haka lamarin rayuwar duniya yake ga shi ma kamar da gaske kuma ba mu ne kuma ko za ka yi a wannan duniya yaran ka ya baci ko za ka yi yaran ka ya baci ko damuwar ka ba ta dame ka ba sai damuwar wani dan uwanka ba ta jikin ka ya dame ka haka Allah ya duniya ko za ka yi yara kawai mafitar ka ji Allah wannan kuma daidai ne kana da kuɗi ko ba ka da kuɗi kana da mulki ko ba ka da mulki ba ta rai dole ne wannan shi ne ga ƙa'ida haka Allah ya duniyar ba no za ga wanda suke da a wasu ci gaban kaga ai yayi hanyar din kansa ya kashe kansa farin ciki zai samu je kashe kansa a bakin ciki da ba ta da damuwa kuma da ke su ba su da kaddara ba su imani da kaddara ba shike wanda sai kashe kansa saboda haka lalle lalle ne mai riko da wannan qur'ani mu rike shi gam gam har mu wasa da shi inda kaji ana faɗin qur'ani to maza kai gudu ka je ka ka je ka tsaya aikata to wannan aya kamar zan wuce ta a san markai mutu da duka sirkan ma'adala a zuwa ƙarshen aya to bari ne mutum kawai to a yace wa amra zalika amrullahi anzala ilayhi yace sannan qur'anin Allah ya kira shi munadiyan Allah yake cewa sami ila munadiyan yunadi bil iman Allah ya kira wannan Qur'ani da wato bushra. Allah yana cewa hudan wa bushra. Allah ya kira wannan Qur'ani majidan. Allah ya bal huwa Qur'anun majid. Allah ya kira shi wato a a zabura a yake wa karkarar na cikin zabura. Allah ya kira shi bashiran wa nadira. Kitabun fusilat ayatul Qur'an arabiyyan liqawmi ya'lamun. Bashiran wa nadira. Allah ya kira shi عزيزا ألا وإنه لكتاب عزيز ألا يكراك بلاغا ألا هذا بلاغ للناس ألا يكراك قصصا ألا يكراك وأحسن القصص Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan Qur'ani da wato sunaye guda hudu a aya guda ɗaya inda Allah ya cewa fi sufin muharrama marfu'atin mudahhara fi ayyi sabara saboda haka wa'annan sunaye guda wato hamsin da biyar Allah tabaraka ta'ala ya kira wannan Qur'ani dan ya nuna mana girman wannan Qur'ani manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam wannan Qur'ani gefen sa daya yana hannun Allah ita gefen sa daya kuma yana hannun wanda ya saboda haka da kare Qur'ani to kana rike da abin da Allah yana rike da shi shi wannan Qur'ani shine kalifan Allah a bayan kasa a yanzu saboda haka mu riƙe wannan Qur'ani mu dinga gaggawa cikin wato a karanta shi mu dinga sanya wasu lokutan karanta kada ka rashe Qur'anin ka sai an ce to wasu masifu sun faru sannan a karkaɗe masa kura a ɗauko shi yanzu to a zo a sauke shi a masallaci a yi sadaka a Qur'ani ya zama kayan kayan wasa ke saboda haka kada mu yi wasa mu riƙo da wannan littafi Allah zai rike mana lamuran mu kuma Allah zai kula da mu kuma zai taimake mu kuma za mu rayu a wannan duniya cikin walwala da jin daɗi kuma a za mu samu kabarin mu da lahiran mu samu da wani matsala Allah ya samu dace Allah ya mana jagora Allah ya ƙara mana san Allah da san manzo Allah ya ƙara mana da nan sun tabbata ko akwai mutane